الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم هنا شادي قوات الشدة جاء من الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهدى دريه إذا عشرين دبيار وبيض عشرين دكرة قوات بطي بهدى دبيار za mu ci gaba da karatunmu na attifa bi ta'ayin su hukumul mustafa yau za mu tashi darasi na ashirin da daya muna cikin al'adabi tsani al-qasmu tsani muna cikin har yanzu babi na biyu al-qasmu tsani za mu tashi fasali na takwas زواجه صلى الله تعالى عليه وسلم وما يتعلق به auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma abin da yake da alaka ko karataye da auren manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam والضرب الثاني ما يستفيد التمدن بكثرته ما لنا كفى من السوى أبن وأبو لا أكله أخي أبن دا أكي سن كرن توفى أخي أبن دا أكي سن لا ينفى akwai kuma abin da ba karancin sa ko yawan sa ake ci ko ake so ba a'a karancin ne ya fi amfani ko yawa kan da bayan ya gaya mana cewa da barci da ne da yawan ci dukkan masu hankali da masu hikima da masu sanin ya kamata suna da yawan cin abinci da yawan barci a fara ne yanzu kuma zai shiga bangare na biyu shi ne abin da shi kuma aka fi son yawansa yace wa darbu tsani ma yadda kike tamaddudu bi kasara jini abin da yazo ya haɗu a kan wato yawansa alheri wal fakhru bi yusiri da kuma alfahari da fatama da hindi da ake yi da yawansa kan yukari wal jahi kamar aure kamar matsayi ko martaba wannan nikahun ta mutafadin fiye shar'an wa adatan mutum ya zama yana da aure to abin ya zo ne a shari'a kuma abin ya zo ne a al'adar su kowace iri ce ta al'adar inda na guje ne shi ana aure a magudanci in da na fara ne shi ana aure a nasara in ainihin wato da yahude ne shi to ana yin aure a yahudanci sai kuma yi musulmi ne wanda kuma ya dace kenan ma da abin da Allah da manzon da suke so da ka yi al'adar mutane ta gudana a kan aure domin duk kabilar da za ta aure karewa za ta an ba ta da nasani kenan farin da mu dalilin kamali aure alama ce ta cika wasu hadu da koriya kuma yana nuna mutum yana nan da mazantakarsa mazantakarsa كما من لا يستمر ولم يزل التفاؤل بكثرته يجب ما ذكر انا الفهري انا جن جائي بهوانك اعلموا ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر في الاموال والاولاد جمع بليبا أكي في الأموال والأولاد بكثرته بهوانك عادة مع العادة معروفة تنمية والتمادي كما أتي وزنبينا به سيرة ماضية أتي الآن لتبدانا كنت جمالي من ديوني وأتي أنا وزنبينا ديوان وأنا في الشرع أتريع المسلم في قوى فسنة معصورة ثم أتي أترويته وقد قال ابن عباس عبد الله بن عباس الله تعالى مثل يرجع لسيدة بابنس عباس أقدم هذه الأمة أكثرها نساء yake wanda ya fi kowa martaba ya fi kowa daraja ya fi kowa kima ya fi kowa matsayi ya fi kowa isa a cikin wannan al'umma shi ne wanda ya fi su yawan mata waye kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam bukhari ya fi da wannan musiran ilayhi yana mai nuni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقد قال صلى الله عليه وسلم كما تقول كما تقول فإني مبادل بكل الأمم kuma da yadda wani ya zo yake a cikin tafsirin ta da Abdullahi dan Umar da sanar ji da isi haka ne ma da da rawu ya zo yake fil aikar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku yi aure sana sabo ku yi wato ku yi ƴaƴa da yawa wato ku yi da ƴaƴa da yawa fa inni mudahir bikum al-umam dan ni zan wato wato ni ta'ama ko in nuna isa ko in nuna wato tarjini na a gaban al'umma ranar alkiyama ta na fi su yawan mabiya al'umma a nan za su zo da yawa su ne ma'anar mu zafi da yana nufin za a yi a kirga a ce a tsara da gani an san al'umman annabi ta fi sauran al'ummatai yawa to wannan kowane annabi mabiyansa su zama masu yawa zai masa dani domin kowane annabi bai sai aka kaje ta shi ba da Allah ya ce kabbarun kawai ne al-mursalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani annabi zai zo ranar alkiyama da mutum daya wani annabi da cikin annabawan Allah zai zo da mutum biyu a bayansa wani annabi zai zo shi kadai ba wanda ya sai sai ga al'umma mai yawa dankan saboda yawan su sai dauka al'umma ta ce ya ce mu wannan annabi Musa ne da jama'a sai sai ake mu yi da kan kangara sai duba gaban gaban jama'a a kuma makin sun yi cinkoso in ka ce duba wani zai a ce min duba nan ma dama sai ga al'umma dan kare kasan wannan su ne al'umman ka a cikin su Allah ya baka mutum dubu saba'in su shiga aljanna ba tare da bincike ba Ruwan Imam Muhammad bin Hanbal yake sai na roƙi Allah sai ce ya ƙara min kowace dubu saba'in an mai da ita sau dubu saba'in. Dubu saba'in sau dubu saba'in miliyan arba'in da tara. za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wannan ta aukan sunayen su da sukokin su da aikin da ko abin da zai musu jagora shi ne ba ta shirka ba ta gida domin shirka shiga hakkin Allah ne gida shiga hakkin annabi wanda ya shirka ya shiga hakkin Allah wanda ya bid'a ya shiga hakkin annabi domin da kake la ilaha illallah muhammadun rasulullah abinda kake cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad shi ne manzonsa da ku shi ne koyar da bautar ta idan mutum ya ce ni zan bauta wa ba zan bauta wa kowa ba sai Allah to ya tabbatar da bangare ɗaya na tauhidi sai mutum a kan sunna ya kuma za ka bauta domin abin biyu ne wani za ku yi tumaki da shi a la ilaha illallah ku saba da shi a ina domin yadda kake ba abin bauta da gaskiya sai Allah to kuma dole ka ce annabi Muhammadu manzon Allah ne ma'ana ba zan bauta wa kowa ba sai Allah kuma zan bauta wa Allah yanda annabi Muhammadu ya koyar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi ce to waɗannan ya da ita ko kun ku cewa ba ta kaza ba ta kaza sai mu zo a mutum a can gaba za a yi cikakken sa in Allah ya yarda wala ha amin tabakkul manzon Allah ya hana mutum ya tabakkul ya yanke wa aure ya ce shi ya zama wani mutum daban ba zai aure ba ko ya dinga kukan aure ko kuma ya dinga ganin yin aure wani zai dinga mutum ibada ko zai mai da shi baya sai mutum ka ji tsoro a baka ruwan maɗaci ka kukkure da na gani ai wato ba mai aure ko jarumi kai auren shi ne ibada shi ka wani na gaba da shi ne da zai iya haɗa aure da ibada ba da ya yi faru wanda ya aura kuma yake ibada ka ga abin da shi cewa zai iya tauna tauna biyu a lokaci guda shi da ya nuna maɗauraki ne da zai iya taura tauna taura biyu ba yana da aure zai hana shi ibada ibada za ta hana shi aure za ta sai dai ba ta da zai iya haɗa biyun ba to galibi shi ne haɗa biyun ya ibada kuma ya ce da masu da ɗauki nauyinta kuma Allah ya kara masa lada sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce hatta ma ta ja'ala fi imra'atika Allah zai baka lada har lokacin da take shiga bakin matarka ya ta yi mala'ikan ya ce da yawan zai baka lada wannan ahlul tabattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yankewa aure ma ma fi min kam istawa tare da abin da ke cikin aure na wato kare mutum ta awarsa zai yanke wani sha'awa zai hana ta bin wato ka zo ta aikata laifi wa haddin basari kuma zai taimaka maka wajen yanke ido allabai nazzaha alaihi ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar a cikin hadisin sa inda yake cewa man kana za qaumin falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji yake kuma sai da yake da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da wadata abin da zai so ya kare kusatar da inda zai aje ta falyatazawwaj ba shi da izini ya aure fa innahu aghaddu lil basari domin ayoyi ne mafi kaiwa matuƙa wajen rinke ido da Allah yake abuwa a mummune su rinke idon don kana so ka aiki da wannan ayar kai aure wa ana son mu farji kuma shi ya fi kiyayewa da tsarewa da al'auran mutum domin ya kai da mala'ika wani to kai aure kamar da wannan hadisi ina matsala ya yi ko da wannan lafazin abu kari ne yake ya ma'asharar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء wanda da zai iya mai dinga azumi na annabi da ya dawo azumi ya samu yi ko zai dawo mun litinin da azumi hatta lam yarhum ulama'u har malamai suna ganin baya daga cikin mimma ya kadaba ke zuhudi abin da yake suka a cikin zuhudi har sun yayi aure da yawa ba yana nufin ba shi da zuhudi ba da mulki da rasa su su da duk duniya gaba daya suna mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال سهل بن عبد الله ما لم سهل بن عبد الله يوسف سوى كيف استجمع الى سيد المرسلين ام سعوا فتسوا كي او لم فتسوا زوى بسي جبن من جميع جبابع كيف يزعج فيهن كما كان مسلم زي في زعج دين يرجعوا في بني اولينا زي في شجاع سوريا yana cin jirata wa ma hu min ibn uyaynata haka ya ga ibn da daga ibn uyaynata shi ma yana cewa nan ne aure alama ce ta kamala yanzu da za a yabi mutum a yabe shi a yabe shi a yabe shi ta ce sai dai ba shi da aure to na kafi وقد كان بخار الصحابة رضي الله عنهم كثير الزوجات yadda wanda suka fi kowa gudun duniya a cikin sahabban annabi da kuma sun fi kowa yawan mata da iyali wata rari ko an da ƙarin mata haka kafirin misali ko masu yawan aure ne wani fiye fi zaune da an aliyin wal hasanin wajen umar wa gairin غير سيد أن يكون هنا أبو لبن وقد كان غير واحد أن يلقى الله أجرا أما أن يكون هنا بسيطة أبو سنة الشامة suna gudu suna tsoro suna takarci su gamu da Allah suna gazaye. Abdullahi ɗan Masa'udu ya ce, ba za a ce mai za a ɗauki ranka daga nan zuwa faɗuwar rana, su ke neman aure zan. Kafin mutuwar ka zo na ƙara mata, sai je wa Allah mai yawan iyali. Ai, kila kai mai kunin nikahu wa kasarar muhimmin al-fada'il. yake to in aka ce yaya yawan aure ya aure da yawan ka zai zama yana daga cikin darajoji wa hadha ya hayatu zakariya alayhi salam kad afna Allah ta'ala alayhi yake in zai ce cewa to ya malam za ka ce mana aure shi yaji kuma aure daraja ne kuma yawan mata alheri ne bayan ga ya hayatan annabi zakariya Allah ya yi zai cikin mabuka na hakuran cewa shi hakuru ne لأنه يجب أقول فكيف يجب الله عليه بالعجب كما أن زي كلمة في حصوله لو تكبر حصوله يا أن زي كلمة حصوله فكيف يجب الله عليه بالعجب أما تعده قبولة كما أن زي يبقى النبي زكريا يعني النبي حياة أبو زكريا كيف أينه كيف درجة ثم جاء النبي حياة بكريا abin da ya ne kuma a ce annabi ya ba shi da shi وهذا عيسى ابن مريم عليه السلام تبتل من النساء يا النبي عيسى بن مريم فيما لا يمكن جبر ما تاج لأولياء ولو كان كما قدرته لنكا عند أولياء درجة عليه فدا النبي عيسى يعي النبي يحيى يعي wannan ba ya tashi da abin wanda ne wannan tambayar sai sa yayin tambayar dan ya ba da amsa to kai ma an ra'ayin da ke nan bari da gudu kuma da zai sa ya mutu fa'ala to bayan ta ji tambayar to za ta iya kafa hujja da annabi Isa bai aure ba ta kafa hujja da annabi Zakariya bai aure ba duk da yake mu a annabi aya duk da yake mu ba mu yarda cewa annabi aya bai aure ba ba wata hujja cikin alƙur'ani ko hadisi da ta nuna annabi aya bai aure ba za mu ƙara bayani yawa fa'alam أن صناع الله تعالى على يحيى كفن يمن أن يوى النبي يحيى بأنه حصور حرما حصور تبارك الله أن يكون حصورا ليس كما قال بعضهم حتى كأوكا يد اسمه في وكما لم يكن أبدا فهو ما شد جراء هو ما شد البشري هو ما شد مني هو بوسيطه هو أما أقول لك أجا أنت تقول لك أجا to duk wannan wannan da duka wannan tafsirin kuskure da kai ba ne ne bane kowa ma ya faɗe shi ko ma ina ka karanta shi ko da cewa ai kamar ka da inda kuma hayyuban wasu na cewa hayyuban ne wato ainihin wato yana tsoron mace wato irin mutanen nan da in sun gama da sai ka rabana shi ne zaman matsayin da in ya gama da yake gudunta wato ya gama da ta gudun sai ka gudun matar wasu na cewa haka ne au na zarta da ku wasu ma suke ba shi da azzakari da tabbata haka suke kasa a sannan hato dan kada an mana hana a hujjatar mufassirina malam yake gogabbun malaman tafsiri wani kadir ulama'i da ƙwararrun malamai masu bin jirgin an rubuta hajji ne su sakin wa'idin tabbata a hakuri da cewa shi ne mai jin tsoron mata ko mutumin da ba shi da mani ko ba shi da gaba ko da ranka ba shi da ƙari yake wannan ma cin mutunci ne ga annabin Allah a faɗa masa wala ya mutu bil anbiya alaihi assalam wannan fassara ma ba ta dace a dangana wa annabi ba wa inna ma ma'anahu abinda ake nufi da cewa annabi zakariya hakimu ne annahu ma'sumun min al-dhunubi shi abin kiyayewa ne da barin zunubi kai na ga a fiha baya jera zunubi ka annahu kafira anha sai ka aika an mare shi da barin aikata zunubi wa inna ma'ana nafsahu min al-shahawat wanda ta abin da ake nufi da hakuri shi ne wanda ya tsare kansa da barin sha'awa wakila ne zama hoton a watan sun misali wanda ce a'a wanda ma ba shi da sha'awar mace kwata-kwata amma an ce ba ka da sha'awar mace kwata-kwata kuma aiki ne kara ce kana da sha'awar ka danne ka da ibada na wannan shi ne daraja kana son abu amma da san Allah ka da san lafiya ka danne ka ta aikata abu saboda girman Allah wannan shi ne ibada amma mutum da ya da sha'awa ba a yi da gudan ba ba ka da sha'awa sai kuma ba ka da gaba sosai ne ba ka da gaba ai ba ne duka bane sai ba wani aiki kai ba sai da ra'ayi mutum dan ba shi da gaba a ce shi kenan abin da mu bane وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب فقد بان لك يجب أمر إلى ذلك من هذا لجوانا أن عدم القدرة على النكاح نفسه mutum ya kasa yin aure to tawaya ce kuma aiki ne ina nan a cikin yadin mutum yana fassara kalmar hakuru yace fa amma wa amma hakuru tun Allah ya yi da abokin yace zai ba shi da sanadatul malaikatu وهو قائم يسلم كل فرائي أن الله يبشر الذي يحيى ملائكتك فرائي الحال ينا الإجراء ينا ينسلى سوى أن يمر مك بشارة بسامن شاء سولا بيرايا كان فارغ تكتبون عيالي مصدقا بكلمة من الله مزدجة وعلى أنه مصدقا حالي مزدجة وعلى كلمة لوجه الله an fassara kalma daga wajen Allah da annabi Musa wa sayyidan kuma shugaba ne wa hasuran kuma hasuran ne abun tsarewa ne da bari aikata lokuta wa nabiyyan kuma annabin Allah ne yana salihu da kuma yana cikin mutane na kwarai sai a bari a rubuta daraja kuma sai a fata wani a ce hasuru yana nufin wanda za su da gaba da haka sun zo ne a fassara haka da haka malamin asalin hasara ya hasuru hasaran wajen nan ka fa'ala ya ƙoli fa'alan al'asuru al-mumkanu an al-ilm bi ma fi sahawati wanda ya hadu da barin afkawa cikin sa'awa sai ake kira al-asuru ibn qutayba yake malam ibn qutayba yake huwa alladhi la ya'tin nisa wanda baya jiya mata wa huwa maqulun bi ma'ana maqul كأنه محصور عن ظنه أي محبوس عن ظنه عن قريتي وعن كيائي جبل الماتا ومن بدأت أمر مسلمك لغاني وإلا تلت أني كيدهن أصب إليهن فأكون من الجاهلين وكأن أمك أي ربا لغير سبا زي أبكم ثم كتب جسد جاهلين ثم أتينا بالأول جنة يتوجد قرآن الله to ka danne da auka da tsoron Allah ya fashe ba ka da auka ta kasa don ba ka da auka ta kasa ya nuna Allah bai garfe ka da komai ba ba wani abu da kai na ibada ba ka da abu wa aslu hasbi al-hamd sai abu ya ke kira wani min ma jaa ala ma'ul bi ma'ana ma'ul raqul ana kira raqul bi ma'ana ma'ul hadith bi ma'ana ma'lum hadith bi ma'ana ma'lum cikin malamai suka ce to ne ka ake fata shi da wannan ina aka yi kira na riwaya wanda isnadin da ba ikin ne jiddan a cikin isnadin akwai wani suna ake kira hajjaji bin sulaiman min kawai hadisi shi ne ya faɗi wannan cewa wani a nan zakari a gaban kaɗan ne jiki da wannan shi ne fassara ingantacciya cewa Allah ya kare shi ga barin fadawa cikin laifuka wannan yake fassara da kuma dacewa da haƙuri amma ba wanda ba shi da gaba وإنما الفضل درجة كلا تكون وإنما الفضل أبدا سوى في يومها موجودة كتب سوى أقلت إلى الأول ثم قلبها سنم كنتم يا يدعي سيهنعك وتتجيك على الأول كنتم تماضي مظاهرة كعيسى عليه السلام كما أن عيسى أول مبارك من الله تعالى كيحيى عليه السلام ولما أنبأهم بذلك بعض أولي أولي جنب أولي بهلك بعض ba kuma da ke aure bane don ba su da sha'awar mata ba ba ko da ke aure bane don ba su da gaba ba annabi zakariya wato annabi zakariya shi ne baban annabi ya haya to ai annabi ya haya ya rage Allah wani abu a cikin suratu a cikin annabi zakariya ya ce a cikin abin da cikin suratu maryam ya rage Allah ta'ala ya ba shi da kuma yake sanya duniya a cikinsa ba ya da Allah san ya wa ɗansa duniya ba to ya bai a ce ba shi da ɗaya ce an yi wanda gunna gurin ya san tsaye ba ka ba mu duniya ba da kakkiya to ta ce ɗansa ɗaya san min tarbiyya da duniya ba wani da mutu a cikin alƙur'ani da ya nuna annabi a yaji a wuri ko kuma ta baro kawai duk da kalmar hukumar dinnan ne ba ake kama kalkalewa to wani kalmar hukumar dinnan fakkarorin da baki ɗaya ba in ga su da ne ka sai kafara daya ita ce ba turu an kufiyani an kare shi baya ce wa mata ma'ana da ya mu da ya mu da su ba san ba shi ta shi ne malam yake wa inna ma yuslu fi kawniha mawjuda fadlu na wa inna ma yuslu fi kawniha mawjudatan abinda daraja tana cikin mace tana da sha'awa sun ba ɗauko ba sannan ka kame sha'awar ta ta kuma in yi za a ga cin sa'u ta alaihi salam ko ki ba ya cin nuna Allah ta'ala ta yaya alaihi salam waɗannan an na rawa guda biyu ba da ke aure ba ne dan da yake da cikin hukun nan ba dan ba su da sha'awa ko dan ba su da gaba a kawai dai Allah bai kaddara yin auren naku ba in ba an ce da su ba sannan babu dalilin da ya nuna ba da su ba ba wani dalili ذكر الآن أن أتكاو في أولي أتكاو حديث من ذات أتكاو في أولي حديث من ذات أتكاو في أولي فاتر من ذات أولي أئنا أتكاو إن شاء النبي حياة أولي ما الذي يساعد أولي ما أقول لك أتكاو في أولي وأنا فاتر من ذات أولي في أمبا فأتاني آه أي هذا مين اللي تقول إذا كان مفسرا حقيقي تقول إذا كان أما تفسرا وتقول kuma alƙali yana tare da mutuwa duk fasarorin nan ba daidai ba ne domin ƙwararrun malamai ko da kuma gogaggun masu tafsiri sun ce wannan duk abubuwan da suka fasara ba ta inganta ba kenan duk da fasara ba ta inganta ba kalmar hasura ita suka makalewa to bayan wannan kalmar ne kuma ta dogara da suka ba su aure ba kina kana jin da muka ba ku tafi ne zuwa kaga dole tafsiri kabila ko ba alheri kaga mana magana da ya faɗa Allah ya dangana ku a da ko kashi ma matsalewa ya kalma a tsoro in fassarar da ya ba daidai ba da ke ɗauka shi ma yana cikin malaman da alƙali yake ma'ajiya ta ajiyar fassarar su ba daidai ba ce domin duk abin da zai taɓa mutuncin wani daga cikin annabawan Allah bai kamata a fassara shi da haka ba bai kamata a fassara abin da zai zama aiki da annabi daga cikin annabawan Allah ba kuma kalmar nan za ta iya ɗaukar ma'ana mai yawa fiye da haka kuma duk kamar da alƙali ya faɗa mana ko ba haka ba mani an nasahu min as-sahawat shi kuma ya isa domin kalmar akira abin da kenan tsarewa tsarewa ta iya ɗaukar ma'ana da yawa dan da za a fassara ta cewa ba shi da gaba فضيلة واحدة التي وتدرجة في قاري لكونها مسجلة في كثير من الأوقات خاصة إلى الدنيا. وتدرجة في الأجل وتدرجة في قاري saboda kasancewarta mai kasancewa a wasu yawan lokuta ko mai sanya da mutum zuwa ga duniya. Kuma ne su yi haƙƙi man da kafin alaiha sannan wato abu ga wanda kuma a cikin haƙƙin wanda aka ba shi iko ya auren wannan jinna ha kuma aka mallaka mai sha'awarsa ya iya rike ta ya tsara bin wajibi fiha ya kuma tsayar da wajibi a cikin wannan auren ko wannan sha'awar lam yasdawu an rabbihi bai tabbatar da shi ga barin bautan Allah ba da rubutun aliyahu to daraja ce ta babba matsaukakiya وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم تشجره كثرتهن عن إمارة ربي wanda yawan iyalansa ba hana siya bai sawa Allah ba bal ba da duba ne ta ibadata sannan ma tsara ibada yana ta ibadar ne ke yi ni kan mutum hunna sai da ya tsare mutuncin matansa ya iyali ne da jiwa ko hunna ya kuma tsaya ya kula da haƙƙin su wasu sabu hunna hunna ya kuma tattala musu abin da za su ci da abin da za su sha da abin da za su ɗaura wani ya yi su yi iyahunna da kuma killawa da ya yi musu بل كرها انها ليس من فضول دنياه يا ما كرها سوى والنم باتر يكتب ليس الدنيا سوى وان كان من فضول دنيا غيره هو كان يكتب عن دنيا وننسى فقال عليه السلام كتب الي من دنياكم من دنيا ما لنا من الاعتبار فاذا ان يا سامر كونر او دين في الدنيا أقول الله يتابع أبوكي أما يجب أن يكون فدل على أن حبه أو نفسه kuma su kira da abin da aka ambata nuna nisa'i na mata wa tudu da turare annazai mu kuma waɗanda su biyan min amur duniya zai yi daga al'amarin duniyan wani sai wasu kuma na gori zani ta yake yin yawo kawai ta zo ta ga waɗannan biyan ba don duniyar sa ne kawai ba don mai aka ya ce don lahiyar sa ne fawaidai da tuba karnaha saboda fa'idodin da muka ambata ma sun ta zauri abin da ke cikin aure na ka tsara hukuncin matan ka siyar da su ka tsari da su ka tufatar da su ka siyar da su kowanne ne masu su gaba ke ɗaya da cikin matan ka akwai lada. Wani ke ka'in mala'ikan da cikin haka turaren ma yana sha shi ne saboda suwa da mala'iku suna son kanti ba sa son wani ba sa son tsani. Mala'iku ba sa son wato ba sa son wani tabarnuwa ba sa son wani lawaki ba sa son wani albasa. sai ba da ya ce ta allaka kaka je masallaci kai sallar a gida domin warin mala'iku suna cutuwa da jin warin ga mutane ma wasu ba sa san warin daban ma ba sa san warin alban kuma ya ce ba ta masallaci ka sa turare ya ce ma kowane masallaci abin da kare ta ana kai shi da turare amma a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi bina'il masajid al-zur wa an tuqayyala lakum al-safa annabi yayi umarni ko da unguwa su gina masallaci kuma a samar da masu kula da shi wajen kare shi da wanke shi da kuma samar tunani ya zama cikin tsafta kada su zama sallaci ka ya yi tsirin ko ya yi da wasu ya yi da ko kafin ko da juma ta yi da tsirin yadda mai kan mai tsafta da zai ji daɗin yin sallah a masallacin ba wanda an nuna akwai karanta ke na anguwar a masallacin ولأنه أيضا مما يصد على الجماع في جوز الكرايات يلا فأي سنة بسنة على الأدوات الإعلامية ويقوم عليه كما ينا تيرك ويجن فرور ويحرك أسبابه كما ينا موت إلى جميل أمور الاستجابة الأرض وكان حبه الحاكم خصلتين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا دون بلاده لأجل غيره بدون سنة وأمر شهوته لكما كان شهوته وكان حجه الحقيقي المختص بذاته في مساعدة جبروت مولاه يقول كم سند الصيام لما يقول أنت بذاتك cikin musa'adar da wani su mai nasu hanyar da ita da wato na Allah subhanahu wa ta'ala wa munajatihi da kuma ganawa da Allah wa lidhalika man yarda bayna al-qurbayn dan haka ya bambance tsakanin sha'awa din guda biyu ya fassara bayna al-halayn kuma ya tantance tsakanin halin guda biyu raka ayyukan kuskaren an kaje sanyin ido na kuma a cikin sallah ba abinda nake jin daɗi a duniya irin ta da sallah kun alama ce ta imani ke nan mutum ya dinga kula da sallah sai kuma wa ya haya wa in ta tuke ya ya tuke fitina fitina fitina fitina yace ya ne ne da annabi Isa da annabi haya wajen kuma an rage shi daga fitinar mata wa ba da fadilata kuma ya karu da wata daraja da ke da ba su da ita shin ya mu dinna shi ne ya yi auren kuma ya yi mutuncinsa kuma ya ce da iyalan har da kun da ya aure ba to kun da ya aure ya ji in wannan ya hana kusancin da aura ga shi yana shi da iyalansa yana kara hukuncinsa sannan kuma ga shi kuma yana yin kusancin kuma ba wani mutum a duniya da za a ɗaga mana a ce rashin yin auren ka shine da rajin kamiyanda ba ya shi duk mutum da bai aure ba to ba yana nufin rashin yin auren kaɗai daraja ce ba ku kula da kyau za a iya kawo a ce irin su imamu nawawi ko su imamu bukhari مثل شيخ الاسلام ابن تيميه فكان من يوم على مدى عشر متى فعن التابع كان مجلد من العقل لما يتعلم من الاوضاع فلما تبعتها بك يعيش من قولا يعيش من قولا لا ما يأتي كي قولا متقام لا مثل ذلك أبو دعما يقول يجيب في أشعار الله إلا دعما يأتي من قال لا يأتي شرعي sai mutumin da yake da halin da yake yake mata sai yake sai yara sai mutumin da kamar malam bukari wanda ya ga kamar yan guda a hadisi kuma yana cikin rubutu da karatu rubutu da karatu rubutu da karatu rubutu da karatu sai ya yi aje masu a gida wata yamma sai a manta da ita ana kokarin tasbihu na hadisi da ta'kidin sa har sai ya yi ya gure ba a samu ba amma irin manyan malamai mun hafi ibn hajar al-asqalani ya yi aure da yawa yana da yaya yaya da sun kai bakwai maza shi da namiji daya haka duk malamai waɗannan na ba'adu ne waɗanda da ba ya yi yana da ƴaƴan su kenan ya ɗauka yana da shi da mata da kuma ɗaya to wannan ya nuna yin aure ba wani abu bane ba matsala bane da za a ce kuma kun da rashin yin ba fadalla ala anna fardahu wa yamna wa isa wa ya'la wa isa fi kifayati fitnatihinna wa zada fadilatan bil qiyam bihinna kuma ya ƙara wata daraja shi ne ya tsaya ya kula da mutunci wa kana sallallahu alaihi wa sallam min man da kujira ala al-qurra annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da kuma wanda aka ba shi iko akan aiki fi hada cikin wannan yawa wa yasna an ba shi al-kathira minhu an ba shi karfin jima'i ولهذا أبيح له من أدب الحراجة لا تتعالى التابة يا علماء التابة يا رب لم يطع لغيره ومن فا حتى يطيع عبده معلوما فا هو يطيع ما تعبده فذكر وجهه كل ما تعبده ما يأنا كل يتعكره فانتهوا ما طاب لكم ذكرتوا ما طاب لكم هذه لما تكون من غير سكنة ما طاب لكم من النساء مصنع وثلاث واربع كيف فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم amma kun ga ba ana tsoron da zan yi adalci ba ina jin tsoro ina na san rumuna na san gajiyawa ta na san son zuciya ta na san babace na da adduma ta na san kaina ce wannan aure mata biyu har titi ta ɗaya kan da zan dinga shi ta ɗaya zan dinga rinkan kwana ina jefa a ɗakin mace zan dinga ma kowa wasan tsoro cikin dukkan dare ina jefa mata ta fada zan dinga ko a kamfa in jefa wancan ce su ce ina yanke ne suka tsere zan shiga wancan ɗakin ce yau bani da lafiya wallahi duka ta ce cikin ka dawa wallahi yau murna ne da ce yau sama ne da ce ka kuma za ka shiga can ɗakin ka ce kana da lafiya to wani ya san zai iya wannan cutar duk zai iya shirya waɗannan da gari ne ta cutar ɗaya tana sanyo mai gida ake ba ta jin daɗi cikin hali ina yin duka sun da rashin wannan ɗakin sai ya wani lafiya ran da wasu wannan ɗakin ya ce ba lafiya ko kuma ya tafiya ya rinkan kwana ga ɗakin da ya ka kace ka kawancan ɗakin duk da ya kawai kawai rinko yana cutar ka to wannan ƙara ya zauna da mace ɗaya shi ya fi alheri don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aure fiye da ɗaya kuma bai yi adalci tsakanin matan nan ba zai zo ranar alkiyama farin jikinsa ɗaya ya yi faralaye ma'ana farin jikinsa ɗaya ya mutu ya lalace yadda yayi yana zubar da mugunya da ka in kai kawo su a ranar kiyama an kawo zo mutum farin sa ɗaya a rige farin ɗaya ya ɗaya yana zubar da mugunya to alama ce kafin a zo a yi mabincike ne wannan shaida ce ko mutum ya gaishe da in ce ke ciki ya zuka zunsa yana tashi yana faɗuwa to alama ce ta ya kurba wannan ba duk ba a zo ne za a yi masa ba ana faɗar alama ta ce da za a gani kamar da za a ce an kama matuta ta yaudara mai da yake nan wanda ya yi tsayawa kan abu da za a kama da tuta da yaudara a kan to wannan duk alamomi ne kafin a zo a gani Allah ne to wannan kaga tsarin jikin ka ɗaya da ɗaya wani ɗaya ne kyau to mata da yake fiye da ɗaya yake zamin ka ɗaya sai fa Allah ya raba adalci irin biyu ya tabbatar da yiwuwa ɗaya ya tsere yiwuwa ɗaya a can sai فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعلموا أكون كفيت ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرجتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كلمة الناس yakan yakan adalci da Allah ya tabbatar a farkon sura din cewa in kar tsoron ba za ka yi adalci ba to adalci da ya fito duniya siyar da su shayar da su gabatar da su ba su yi kwana ba su mai kada ce wannan mai ya tsada ka ce wannan ya rana ka ce wannan abinci ne kaza ka ce wannan kaza a'a ana zuwa mai gida ne a wajen hukuncin ne zai ci da su da mata da su ba wasu malamai suna ta ai matan za a duba yan mai kudi a ba ta shinkafa da tariya da makaroni ya talaka a ba ta tuwon dawa da tuwon masara da tuwon wake an gane tuwon mai gida ruwa a duba in ta wani ya tana ta ɗaya an ne kuɗi ɗaya shi ne da mace da aikin wace ne kawai ba a biyu ba ko kuɗi da an dace ba an ce ne ɗan wace kuma ne kawai da wani a kai ko ne da ƙarari kaga a nan ba wanda zai yarda cewa ba za ta iya yin adalci ba za ta iya kuma masu cewa an kawo wani mai kuɗi sai ka ba ta abinci mai kuɗin kawo wani suna ka ba ta wasu suna cewa ana kallon matan ne wajen cewa ba mu da ake kallo ba kuma Allah ta'ala wajen cewa namijin ya kalla ba matar ba sai ne wani duk duk da ake mun da ake sai da ne wa man qadira anan ne rizqu falyun jib min ma ata Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ata idan Allah mijin ya kalla ba matar ba sai kuma kuma da kun ce da aure ka to kai ma a biya wajen ciwon ta da ko ya kuma ko ta aure da ko ne ba a tantare ne kaza ne ko ta eh a a kuka ko ai kana da ta aure yanzu ne ne ce na kuma abin da Allah ya hore mu gaskiya ina da halin da zan mutu ne tsada in ne ina da halin da mutu abin da Allah ya hore mu to haka nan ta aure ne ko inda ya sana ta sai dan yi mutu tafi kun sai za ta mutu in kana da halin ko mutu ne kai ne da ina kana da halin ko mutu mai kai ne da kai ake duba ba ku ba wannan kafiyar na adalci haka hana ku a gida shi ba su kake da ramu a gida suna da hujja in kana da hali ka daban ko sai ka rasa kan aikin ka daban cikin ka daban abincin ka daban din da hali in ba hali ka da irin da muke da muke aiki na kallon daki kada aiki ko yana jiya wani ya wuce shiga Allah ya yi وقد روينا عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. وفينا أن نبقى ابن حزم النبي. رغم كان يبيع تمثيل. كيف رغم كان باشد ونسائي sai yadda kuka shirya kai da matanka. In tana da mata biyu ko uku, ɗaya ce dama biyu kenan, in tana da biyu ko da ko hudu, to kun za ka kira ku zauna, kwana nawa nawa kuke so a yi ya suka ce bakwai bakwai ya suka kai da haura bakwai domin wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya kwana uku a ɗakin sa sai ce to ga in ya miki kwana bakwai to sauran ɗan uwanki na kowace sai ne masa kwana bakwai to zan abin da suka hujja da wannan cewa daga bakwai kai da wuta bakwai amma za mu ce suna kai da matan ka cewa duk ɗakin da ka shiga sai ka kwana bakwai zuwa kasa shida biyar hudu uku biyu ɗaya sai da wuta ba ta sai da ba ɗaya zuwa kasa su ba to amma abin da mutane ba su gane ba lokacin da kake da mata hudu kaga hudu za ka kwana bakwai a nan kafin ka zo wajen mai inda za ka je ta ƙarshe ya yi wata guda sabon da suka ɗauka a wata gudan nan ba za ku ɗauka da watan ba ba za ku ga aikin ka kungira ba ba za ka kalle da ba wasu ma ba za ka ɗauki ta ba da ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam abin shi yake daki daki yana bira sai ya samu kamar minti ashirin ashirin mu kwatanta da ashirin ashirin ko awa ɗaya sai ya ɗaki wata ya tattauna ko kuma duk da ya kai da baki ɗaya ɗakin wacce take da kwana zo da baki ɗaya an aljura mai tambayoyi su su ga mijin su su ji magana su ji magana su kalle su kalle su ji daɗi su san dai cewa ba an zubar da su ba ne lokacin su na zuwa to wannan duka akwai wasu al'adu da ake sawa a cikin maganar mata biyu duk da wani yake sun muna so magana da irin zama da mata biyu su ma sai akwai wani tambakan su wasu al'adu da aka gada duk Allah ya saukar da suna kansu cewa wai ko abin da za ta amsa ko sarjiya za ta ci abin ko wai sai ta kalli waje kada ku haɗa ido da ita wanda ta amana wani. Kuma kuma abu za ta tambaya tana tafiya tana tambaya. To wata wacce ya rufe cinta, inda ta rufe ɗakin wacce sun rufe labule hankalin ta tashi ne. An yi yau kwananta za ta ga ɗakin wacce. Abin da aka hana ba a kusa na a shiga ɗakunan su ba. Saduwa ne da kwana sai a ɗaki. amma in shiga in jira da mata ta yi wa kwanan ta ba haka manzo Allah yake ko sai kuma bakin da zai jira sai dai idan ba ya samun wani in ya shiga kuma sai a ya shiga abin da ya yi ai baki ne baki ne ya kawo baki ne wata abin da zai yi biya ma wata baki ta ita ma a ranar ɗakin ta sai ta ce wannan kawai faɗa ba sai ya faɗa ke wata nan kawai faɗa da rigima don su tashi mace ita ma ya je ita ma ya tashi shi ta wannan ba za ta magana ba sai ta don kwanan ta kin manta da su bai tashi su amma akwai masu cewa wani soja ana iya samu a tsakanin mata wani don yau kwanan wanta ce kada ku ɗakin wance kada ku da ita kuma mutu ki wani samu sanyi wannan magana ƙarya ce buhutani حول كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأتي في كاذبة وأتي في مكتب كاذبة مرتبة أدياني لا يدعي أن تسيري أن يقال أنا أنكر وأن تسعدياني وأتي أي بعد أديا دون من ذات الأسد وكيف أقول لنا لما تبقى تستمع يجب تتبع kuma wata ta iya cewa ni wata uku ma ina son hutu da Allah ne ina son hutu wata uku haka kwana na na ba wani ta yi wasu cikin da wata saba da ba cikin mata na ba sai ku ɗauki kwananta ta zauna da aisha ko ta sama suke in ka ga dama ki gura aisha mun daga dama ba rana ta a ka da aisha da ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama in yana shiga ɗaya ɗaya ne to aisha za a shiga mata rana ɗaya kuma ma ta ce da rana biyu da na da rana sauda kuma ka ce mai cewa yau yau yau din yau ina so su cewa yau Kuka na ya ku ta tauna yake munyanta aka kun ba wani zalunta ba kun zace wa ba Allah zaka zalunta ba ko kai da doka Allah zaka karya ba su ma zan ne ba a so ka zalunta idan kuka ce su ne da kai kuka ce dun mun yadda dun da yin wata a wannan daki duka da ba kwana daidai ai ba zalunci tun da su suka yarda abin da ku gane da kai da matan ne ba abu Allah ya ci da shi da kai da ya zalunci bayan sa sai wa Allah ta taso daga gidan ku tawo an danna maka amana da kaka zalunce ta abin da ya ci da dokar Allah ke amma ku ba ku yarda ne to duk ana wannan ba a rance ku sosai ba to da aka aika tawo da mutum aika tawo da aika tawo da iyalansa yana tana so ta ga mijin da ko kun jira ko ta bai so na wuce ta ba kwanan ta bane to idan kwanakin suna da tsawo kamar ne mata yana kwana biyu haka da kake yawa ɗaya mutum ya yi sati to a ce mutum a mashin ka kuna gida na amma a ce ba za su gaisa ba ba za su hirar minti uku ba sai an yi sati domin an wani suke da abin da kuma ya hada suna ne sai a kan muje da sabon su yawa to yadda kun zama sun annabi sallallahu alaihi wasallam goma sha daya amma ana ce yake akwai ranar da yake wa yada a gare da su duka sai da irin magani za ka sa muka cewa su goma sha daya za a yi kira da wani gina iri iri sun ka fi mutuwa قال انس وكنا نتحدث متفهم منا ظن الله انه يعطي القوة ثلاثين رجلا احنا شيخ هنا ينزل هنا الترتيب وهذه آية النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الهم من ثلاثة الهم من ثلاثة خرجه النصائي ما لم نصائي يقول أن إمام البخاري ما يروي إمام النصائي يروي أن حديث لعل تكون ينزل suna ba da labarin cewa an ba a na ƙasar kuma cin sana. Wani yana auku an wato da masa an ajiyar cikin da kafira ce an wato yin wannan magana ne. Wa an na wuce an wato da jama'in tawo. Wasu ya alaihi salamu ce wata arba'in na rajulan cin jima'a. Suka ce an ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarfi na mutum arba'in a wajen jima'i. Wani sun zo an tafi wani musulmi فيما يقول مؤمن بالصفوان بن سليم وقال سلمى مولاته شاف النبي صلى الله عليه واله وسلم ليلة على نسائه الست ولم يكن شعر وتطهر من كل واحدة كل كثرة من نسائه يوم شاف كل سائل بعد ذلك جنت يوم سائل جنت يوم سائل قبل أن يأتي الأخرى تقول في مجالس wannan duk da ake fito imam hadidai da ya ce wannan kana jin sabi wa qala hadha atyab wa athar yace wannan shi ne atyab shi ne athar shi wannan sabi wannan hadisi sun ba amfani وذلك قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة امرأة أي ga nan kuma imamu da yake sai na kewaye mata na yau guda ɗari ko yau sai na samu da ita. Aukin kuma da tsina, wata wani na yi matan tasa'in da kare, kuke kuke na kewaye. Wannan wakon ala zalimna, ya yi wa hadisi cikin Bukhari. Kuma ya yi haka, wanda aka zo cewa mujahidai wajen mutanen shi a zamaninsa. 不然的话，这个人的精神，人家在。